mura'atul umurul atiya kiyaye lamura masu zuwa fi salatihim a cikin sallarsu akwai wasu nukdodi guda biyar ko kuma wato wajibi ne a kiyaye waɗannan nukdodin na farko a taharatu tsarki wannan wajibi ne ga mai sallah shi sa kullum a ce ya kamata da masu wa'azi da malamai ina koyarwa a dai tsaya a tabbatar da abin da yake tushe wajibi a fara tabbatar da maganar tsarki sallah a kiyaye abubuwan dokokin Allah da sharuɗan da suke ciki lallai sannan in ma za a yi wata rigimar aje a yi amma dai wannan shine abin da ya zama wajibi mu tsaya a tabbatar da nosar da al'umma a kai kuma bayan cewar ko an sani ko ana da shi wannan baya gushewa kullum ya zama abin faɗinmu abin maimaitawanmu cikin al'ummar annabi abin da yake mafi wajibcin wajabci ga kowa farar ainin ne sallah to na farko abin da mai sallah ya zama wajibi ya kiyaye kafin ma ya shiga sallar abubuwa ne guda biyar na farko tsarki zahiran wa baɗinan zahiri da baɗini mutum ya tabbatar da ya yi tsarki ya kiyaye tsarki kuma kamar yadda kowa ya sani shi tsarki a baɗini shi ne allah shi ya bar wa kansa sani mutum ya tabbatar zuciyarsa tana tsarkake da niyyar uba da wajabcin sallah wannan allah ya wajabta masa kuma limaminsa abin koyinsa shine manzon allah muhammad sallallahu alaihi wasallama a ƙudurci niyyar hakan don Allah baɗini ya tsarkaku ihlasi ya tabbata to shi kenan shi wannan martaba guda ne mai ƙarfi inda kashe-kashensa ba to amma idan wannan ya samu kawai sai aiki amma tsarki na zahiri kamar yadda kowanne ya sani ya kasu kaso biyu a shari'a da fikihu na kowace mazhaba akwai babban tsarki na wato ainihin habasi na datti na janaba ga maza ko haila ga mata ko nafasi yayin da mace ta samu kanta cikin jinin haila ko nafasi ko janaba ko namiji ya samu kansa cikin janaba to wannan tsarkin shine kaso na farko babba sai an tabbatar an tsarkaka daga wannan sannan za a tinkari zancen maganar sallah sai na biyu kaso na biyu tsarki na zahiri shine na hadasi shi kuma na hadasin nan shine tsarki na tsuguno na kashi ko na bawali ya zama an tabbatar an wanke shi ko wani abu ya bata jikinka na najasa ko ya bata rigarka ko shimfiɗa sallaka ko wajen sallaka sai ya tsarkaku wannan kowa ya sani ba a yin wannan sai da ruwa mai tsarki ko yurfa'ul hadas wa hukumul habasi in shehu halil ya ce bil mudalaki sai da ruwa tsantsa allazi sadaka alaihi ismu ma'in bila qaidin wannan tsantsan sunan ruwa ne ya sauka a kansa wannan shine ruwa babu qaidi qaidin nan kuma ya kasu kaso biyu akwai qaidin lazimi akwai qaidin irafati babu qaidi na irafa a qaidin irafa ba zai cutar da ƙaidin irafa zai cutar da ruwa ƙaidin lazimi ba zai cutar da ruwa ba tsantsan tataccen ruwa mudalaki da babu ko wani abu da ya cuɗu da shi ruwan da za a iya cewa ya rabu da wani abu na suna ba zai cutar da shi ba amma ruwan da ya rabu na luzumi wani abu ne ya lizumci ruwan ya shige shi nan idan yana najastarwa to ba zai yi ba in amfani za a yi da shi na al'ada in wannan abin ɗahiri ne sai a iya yi kamar kaidi ruwan da za aka ce sadaka alai isu ma'i sunan ruwa ya gasgata a kansa aka ce wannan ruwa ne ruwa tsantsan ruwa to tsantsan ruwa ai ba zai tsantsanta ba shi kadai sai dai a ce ruwan sama ko ruwan famfo ko ruwan rijiya ko ruwan bahol ko ko ruwan buta to wannan irafa ce irafa ce wannan nasuwa ce ta irafa an raba ruwa da rijiya Allah ma ya raba shi cewa an zanna minas sama'i ma'an to kaga ruwan sama wannan in ya zo mai tsarki ne za a ɗibi ruwa a rijiya wannan shine irafa raba ruwa da wani abin da ba zai cutar da shi ba amma na luzumi da ruwan ya haɗu da abin ba za su iya rabuwa da shi ba kuma abin nan mai cutar da ruwa ne to shi ma ya kasu kaso biyu akwai ruwan da zai haɗu da abu na luzumi luzumin ya zama ɗahiri ne amma ba zai tsarkake ba amma za a iya amfani da shi ta ɓangaren wannan abun amma abun mai tsarki ne ɗahirin layu ɗahir sai ruwa ya gasgata ruwa kamar yadda mala yake faɗa ɗayyibun ɗahirun muɗahirun lin najasati shine ruwa to wannan ruwan ya zamanto wanda ya rabu da wani abu ya zama luzumi kamar a ce ruwa ne gashi amma ruwan kwata ne kaga ruwa da kwata sun luzumci juna sun haɗe ko ruwan masai ne kaga wannan duk ba zai tsarki ba ba za a amfana da shi a kowane ɓangare ba a addini da al'ada don shi ba ɗahiri ba ne amma akwai ruwan da yake samun luzumi da wani abu ya zamanto ɗahiri ne amma fa ba zai tsarkake ba kamar ruwan koko faro-faron kunu ka san ba za ka yi wankan janaba da shi ba ba za ka yi alwala da shi ba saboda ya nizumci kunu da koko amma kunu da koko tsarkakakku ne amma ba sa tsarkakewa idan ruwan koko faro-faro ya taru kai kuma kana neman ruwa za ka dama kunu aka tafasa shi ba shi ke na kwaras ba ko? to a nan zai yi al'ada to shine tsarki zahiran wa baɗinan sai kowanne ya cika kai tsarki ba janaba ba fitsari ba kai ba ba kashi ka wanke kai alwala to shine tsarki da za a fuskanci sallah da shi shi tsarkin nan na zahiri da baɗini shar'un azimun sharaɗi ne mai girma salati a cikin sallah la wala tuqbalu salatu illa bihi babu ana karɓar sallah sai da tsarki na biyu istiqbalul qiblati fuskantar alqibla in ba da lalura ba dole ne mai sallah ya tabbatar ya fuskanci gabas alqibla wa huwa kadhalika shar'un muhimmun min shurudis salati cikin sharadin sallah sai dai inda ta rikirkice wannan kuma zance ne dogo da inda za a yi karrado da inda za a abin nan da kuma akwai inda za a kai yanayin da za a kai kai fa'ina matuwar lufa son mawaji kulla duk da wannan magana tana na a ƙarƙashin istiqbalul qiblati sai na uku satrul aurati satrci al'aura wa huwa min ash-shurudil muhimma fi salati shi satrci al'aura yana daga sharuɗa muhimmai masu muhimmanci a cikin sallah walil mar'ati ga mace an tastara jami'a badniha ta suturce baki ɗayan jikinta siwa waje sai dai fuskarta kawai a wajen sallah wannan sharaɗi ne a mata duk jikinta ta suturce a wajen sallah kuma namiji shi kuma an sani abinda yake wajibi gare shi suturarsa ta la'aurarsa ma baina surratihi wa rukubatai abinda yake tsakanin cibiyarsa da gwiwarsa in ta suturfi shi kenan ya sutura zai iya sallah sai dai an so ya zama ala a katafihi shay'un min libasi an so in dai da hali ba babu mayafi ba ba ya sharar da zai laka ba ya alkyabbar da zai dora to an so ne inda wannan halin mutum ya sa riga ya rufe don koyi da manzon Allah amma idan ba ka da komai sai zani da za ka ɗaura ƙugu ya ɗauri bayan ka nan cibiya ta shige gwiwoyi su fita zuwa ƙaƙauri ka rufe sai kai sallah mace ce sai ta lullube jikinta daga ita ma macen nan akwai 'yan zafin addini za ta sa hijabi za ta sa komai ta yi duk yadda za a yi ana nufin kadda wani ya ganta labudda jikinta ya zama a sitirce ladabi ne kuma sharaɗi ne ga sallah ga mace amma idan mace na ɗakinta tana keɓance da ba ta shakar da wani muharrami zai shigo mata in ba ɗanta ba ba wani abu ta samu mayafi ta lullube jikinta ta ɗaura zananta ta rufe ƙawahuwanta sai ta yi sallah sai ta yi sallah amma za ta fito sallah ta iya yiwa idi za ta zo ko kuma za ta je juma'a ko kuma wani abu za ta na ibada ta ko kuma za ta sallah a cikin gida a tsakar gida ko a rumfar ta kila wani ya shigo ko wasu mutane to dole ta zindima hijabi ta rufe tun daga kanta da kawahuwan ta fuskar ta kawai za ta bari wannan kiyayewa ne da alfarman mata da kuma kokarin karbar ibada su wajen Allah wannan shine sutura labudda mutum ya zama sai da sutura zai sallah in ba sutura ba sallah ya inganta hadisi hadisin wannan bawan allah mai talaucin nan ko da ya matsa ya zo sa'alaba hadisin sa'alaba ko sa'alaba ta idan ya zo wajen ma'aiki aka yi sallah ana cewa assalamu alaikum sai ya wuf ya maza ya fita sai ya maza ya fita a'a an an jima haka ya daɗe yana haka to shi ban zo sallallahu alaihi wasallama daga hususiyarsa baya ganin banna ya kyale annabi wajibi ne in dai an yi ba daidai ba annabi sai ya gyara to wannan shine aqidar da bayin Allah suka dauka daga annabi ne shehannan iyayenmu da shugabanninmu ba sa ganin barna su kyale idan ko muridi zai zo hadararsu ya yi barna a man magana ya yi fushi ya ce bai yadda ba to gara ma ya bar gurin ya tafi aikin annabi ba a ganin barna a kyale ma'aiki alai salatu wassalam koyarwa yake ba bai sani ba ne shi basirun bisirril gaibi ne me yake janyo alabata ya tashi wuf ya fita ya sani za a gaya wa annabi ne amma saboda ya ba mu tarbiyya da koyarwa sai manzala ya zargi salabatu gaban kowa salabatu ya kake tashi kai sallar munafukai ana assalamu alaikum wufka fita sai ce ya rasulallahi ni da matata wannan zanin kaɗai muke da shi ba mu da wani bayan wannan saurin da nake mazan kai mata ta sa ta sallah kan lokacin sallan ya fita yanzu tana nan a tsuguna ba ta sallar ba ya rasulallah ina cikin hali ko halin tunubu ne da ake ciki ne wannan ya yi girma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi uzurinsa tunda annabi mai karɓar uzuri ne kuma dama mai masani ne to shi ne manzo Allah ya ce to shi kenan salaba nan sai ya ce ya rasulallah a yi mun addu'a wannan hali na talauci ya kauce annaba alai salatu wasalamu take ce Allah arzuta sa'alabatu ya Allah arzuta sa'alaba hadisin nan ina cikin sai halitta tafan hadisi ko kowa ya san yadda aka yi da sa'alabatu annaba baya gani abinda muke so anan muka kawo wannan dogon magana ne hadisin har yadda sa'alabatu ya kare har yadda ya wa annabi tawaye har yadda ya halara idan ga suka idan ga gudu ya ba da zaka har ma dai yadda aka yi annabi ya watsar da shi sai da na abubakar ya ƙi saurarensa sai da na umar ya ƙi saurarensa ko ya dinga nadama yana dawowa hadara ya zo zai kawo ba a bukata don ta kai ta kawo har sai da ma aka matsayi ba da zaka ya ƙi a lokacin da ya kirgo ɗan abin da bai isa ba annabi ya ce a mayar bai da bukata ai na allah ne ya taba Allah sai da na abubakar bayan ya karɓi hadifanci ya shigo gari ya kawo kuɗi sai na abubakar ya ce abinda annabi bai karɓa ba zan karɓa a wajenka tashi ka fita haka sai da na umaru ma an ce a ƙarshen halifancin sai na umar sai na ali yana jinsa da sai na umar yana cewa ba zai karɓa ba sai na umar ya ce kai manya in suna abu sai dai kai shiru wannan da ni ne shugaba ya zo ku bari in na zama shugaba wannan ya zo kwa ga yadda za ni da shi don sai na libubbuge shi zai yi amma Allah ya ja kwanansa bai kar sai a ƙarshen halifancin sai da na usman ya mutu ya bar duniya bai bi abin da ake so ba to saboda haka yan uwa mun kawo ne don a ji muhimmancin sutura idan ba ka da uzuri aka idar da sallah ka zauna a inda kake a zaune ka karanta abin da suna ta tabbatar na karantawa tasbihan nan salasa wa salasuna ayatul kursi da zikiran da annab ka yi da addu'o'inka kuma ka roƙi Allah don Allah ya ce fa idza faragta fansab ya rasulullah wa ila rabbika fargab kar mutum ana sallah ba wani uzuri wuf ka tashi ka tafi ina na gani ai ala abin da yasa a madina ake gane munafukai su ne ana sallama sai ka ji ana fito ana ɗaga hannu sai wannan ya fita ta nan wannan ya maza ya fita ta nan sai su koma sai a gewaya sai a je a zauna a fara zagi da yi da manzon Allah aikinsu kenan shi sa ana ina da sallah ba uzuri wufka fita kana nuni ne zuwa kai kana yin salatul munafiqina shi sa manzo Allah ya yi masa magana kuma dole in kana da manya a ce maka wane bari wane gyara idan ka zauna ba za a ce maka wane ba kai daidai ba ka gyara to ka shiga uku yayin da ka zauna har wani kana da shugaban da yana ganin amma magana a yi fushi kake yi ba za ka gyara ba ko to ka zama taltal batete sai abin da Allah ila lamarinka babu albarka kenan yawwa wannan shine kowa an yi sallah mutum ya zauna inda ya sallah ya yi addu'a ya roƙi Allah tunda duk cikin farala Allah ake ba ga ga hadisi ba manzo ya yi maganar wanda yake karanta ayatul kursi marra ɗaya ta kan an idar da sallah ba abin da yake hana ba abin da ya raba tsakaninsa da aljanna sai mutuwa kar ka tashi daga gurin ka karanta ayatul kursi kai salasa wa salasuna na tasbihat in kai wannan to ko ka tashi ka matsa wani guri ba kai laifi ba kuma ka samu farala Allah amma inda dama zauna kai ta gaya wa Allah abin da kake so Allah zai maka saboda haka sutura muhimmi ce daga cikin wato ainihin rukunai ko kuma daga nukudodin nan na sharuɗa na sallah na hudu al'ilmamu bi taswaita sufuf kulawa da daidaita sahu kada kawai ana zuwa ana zuwa liman na tsayawa kawai dangaraje kawai a fara ikama sai an tabbatar sahu ya cika mun ga nassin ruwayar ta da sallah da daidaituwar sahu a daidaituwar sahu yana hannun lada ne ta da sallah na gurin liman sai liman ya tabbatar da sahu ya daidaitu saboda manzo Allah don muhimmanci na sahu da kansa yake daidaita sahu haka sahabbansa duk da irin daidaita sahun annabi ya sha bamban da na sauran sahabban nasa na musamman ne amma annabi yana tsayawa sai an tabbatar sahu ya daidaita na farko na biyu komai ya daidai na gaba da ya gaba ya daidaita na baya ya shigo sahu ya yi daidai sannan a tada sallah muhimmi ne daidaita sahu ana samun fa'idodi da yawa ana samun karɓar ibadar sallah ana samun gyaruwar zuciya ana samun karuwar soyayya ana samun kuma ƙara tsayawa akan riko da sunna inda ana daidaita sahu shi sa ya inganta ana cewa sahu sufufako kuma sallata fi'ili ne amari na jam'i na maza a masallaci sahu ku daidaita sufufako kai fata ga nan don mafa'uli ne kai ladan sahu sufufako fa inna taswetar sufufi kaga inna nan ta yi nasaba ga tasweta ko dan arabiya fa inna taswetar sufufi min tamami sala domin daidaituwa na sahuce daidai yana daga cikin abin da yake daɗa cika sallah ta samu kabuli shi sa ba a garaje a daidaita sosai a tsaye da sahu kuma wannan daidaitun bai sunanta sai ka takura wani kusa da kai ko ka taka ɗan yatsansa ba ba haka ake nufi ba ana so zuciya ta daɗi wani yana da saurin fashi wani duk daidaita saurin da ake zaka ga ana ana taka shi zaka ji nan da nan zai manci cikin faralar da yake sai fara fashi wasu mutane da sauri suke zafi ko ka daidaita ka tabbatar kafa ka ce sai da tasa ba lallai an ce sai kun gogi juna ko kun taka kafa juna da wasu suke ba da yawa za ka ga a masallace mutum ya shiga yana so ya tsaye da sahu ya tsaya ya tsaye da sahunsa na kusa da shin ya zo ya masa haka ka matsa ya kuma yi ma haka wani kawai ce kawai sai ya fita daga sahu to me zai janyo in zo sallah ka dinga taka ni saboda allah mai nema sai ya fita daga sahun don zuciyarsa ta daɗi kuma kaga ka cutar da shi don na sahun farko ya fi na baya lada na biyu na biyu ya fi na uku lada wasu bayan allah ma sun ce idan ka zo sahu bai cika ba ka je wani waje can kai sallaka yadda ka gada ba ba ma ladan jam'i ba sallan ma baka da ita saboda ka raina umarnin annabi ka raina sunna ka shigo ka cika saho in ya cika ka ɗau wani saho sannan za ka samu wato ainihin ladan yadda ake so saboda haka kada dangantaka daidaita sahu ta janyo a dinga sabawa abokan sallah ana taka su babu nasin da ya kawo ya ce sai ka taka kafa ɗan uwanka mun yi irin wannan na kuka harami ana cikin sallar tarawih sai limamin aka ja aya ya kama kuka ayar da aka ja annan Allah yake cewa suna cewa inna Allah huwa al-faqir wa nahnu aganiya sai ya kama ihu wai kafirai sun cewa Allah talaka to ina ruwanka dan Allah dan annabi banda rigima ba su kyauta ba kansu suka yi wa su su ne mabaka su ne mawadata Allah Muhammadu talaka ne to hakan yake limamin nan ya ta kuka in ya tashi ya ci gaba da sallah an yi sau wani balarabe mutumin yaman yana gefe da shimfiɗarsa ne ina nan to ko wani ɗan wani gari ne ko jordan ne dai amma shi wannan mutumin yaman ɗin shi ne iya fushi sai wannan shi ma ya kama kuka kasan su wasu ba san me ake faɗa na alƙur'anin ba ba san ma'anar abin ba amma da liman ya yi kukan nan sai zuciya ta yi rauni sai su ma su kama kuka shi kenan wannan mutumin sai ya kama kuka har aka yi ruku'i aka dawo aka ci gaba da raka'a ta biyu liman ya warware kasan su ba sa kukan da yawa yanzu ne za ka ji can ɗan sakan biyar sai ka ji kuma bismillah sai a warware ko ba haka suke ba wannan mutumin sai ga kukan wannan yaƙi wannan balaraban to wannan na kusa da ni dinnan na ce ina ɗauka kaban ma mutumin sudan ne ko haka baƙi dai ashe ashe ina jin ko bahaushen maiduguri ne ni dai ban hausa dai ya yi sai ce a yi masa dama shi ya shimfaɗa darduma a nan babul malik wajen shiga harami sai ya ce masa shi baya ji balaraba sai ce malam ɗagan darduma ta dalla ɗaga mun zare darduma ya karkaɗa ya ce haba ka dame mu da shi ma da ya fara kukan ya bari mun zo ibada kawai ka neman ihu kusa da ni ya yi ta faɗa ya yi faɗa na ce kai wannan dai ba mutumin kano ba ne kanawa ba ta fushi haka sai ya canja guri sai aka gama muka fito haka ana gaisa muna shan zanzu sai zo ya ma sanna yana a karin kalla ina da ya ga na ce sai haƙuri lamarin jama'a sai ce to haka kawai mutum ka dame ni na shigo cikin farin ciki to sai da nutsuwa sallah a daidaita sahu ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance yusawwi ya kasance yusawwi sufufa bi nafsihi da kansa yake daidaita sahu haka sayyidina abubakar haka sayyidina umaru ma'aiki yakan daidaita sahu daga inda yake ne idan ya juyo ya kalli sahu tun daga nan annabi sai ya gano haccan a gyara can a gyara duk sai ya gyara saboda shi haccan ne amma sai na bakar sai na umar kaga don muhimmantar da sahu sukan biyo sahu sahu ne har sai na umar yakan sa nan za a cire kowane mutum sai ya gama daidaita ko'ina sai ya shigo sai wannan ya shiga ya daidaita ya kalle shi sai ya shigo nan sai sahu ya daidaita to da daidaita sahu bai da muhimmanci don allah annabi ya dinga daidaita da kansa ko kuma sabanin sa zo su dinga daidaita sahu da kansu to wannan shine ainihin nukuda ta hudu da biyar alhushu'u fi sala shine hushu'i kan da kai ga Allah cikin sallah wa huwa lubbu salati shine gundarin kwayar sallah wa ruhuha kuma ruhin sallah Allah ta'ala yana faɗa ya ce kad aflahal mu'minun haƙiƙa mu'minin sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'una sune waɗannan mu'minai waɗanda suke yin hushu'i suke kankan da kai suke jin tsoron Allah a cikin sallarsu suke halarto Allah da girmansa suke tuna cewa asiri ganawa suke da Allah ba sa iya tuna komai ba abin da yake shagaltar da su kawai Allah kadai sai ganin annabi a gabansu shine limami to idan sallah ta samu haka to mumini ya tabbata mumini kuma ya rabauta Allah ka ba mu rabauta alhamdulillah